العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da huwacewarsa rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta juma'a dare na asabat yau tara da watan jimada al'ula ko athaniya ko jimada al'ula shekara 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daidai da 31 ga watan goma shekara 2025 miladiyya insha Allah za mu ci gaba darasin da muke a wannan majalisi da jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudun abin da ya sawwaka muna karatu cikin littafin radul azhani ila ma'anil qur'an da ashek abubakar mahmud gumi rahimahullah muna roƙon allah ya mana muwafaka muna karatu cikin suratul a'rafi za mu tashi aya ta 103 insha allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان آكبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل
Na'am. To, cikin jerin kisoshi da suka zo a wannan Sura wannan ita ce kissa ta shida. Allah ta'ala ya kawo kissa ta annabi Musa alaihi salam da aikensa da aka yi zuwa ga fir'auna da mashawartarsa. Kuma malamai sun ambaci cewa wato mu'jiza da aka aika annabi Musa alaihi salam da ita tafi ta na waɗanda suka gabace shi kamar yadda tsauran kan waɗanda aka aiki annabi Musa zuwa gare su fir'auna da jama'arsa su ma ya wuce tsauran kan waɗanda suka gabace su adawa da famudawa Allah ta'ala ya adafi da summa thumma ba'athna min ba'dihim sannan muka aika a bayansu ba'dihim ay ar-rusulul madhkurin bayan waɗancan manzannin da aka ambata kuma aka aika annabi Musa wa kana tartibuhum fi surati ala tartibihim at-tarihi jeran tasu da aka yi a cikin wannan sura haka jerinsu yake a tarihi ma annabi nuhu shine ya fara zuwa sannan sai aka sami annabi salihu kana aka sami annabi shu'aibu sannan aka sami annabi ibrahim kana tukunna annabi lut tukunna sai annabi musa alaihi salam don haka a bisa wannan jerin hakanan suka zo ko da kuwa a tsakaninsu a iya samun waɗansu manzanni da aka aiko waɗanda Allah bai ambata ba. Wakila wasu malamai na cewa inna Musa ji ta ma'a shu'aibin, cewa wai annabi Musa salam ya haɗu da annabi shu'aib, wa haza gairu sahih, amma wannan ba magana ce ingantacciya ba, domin shu'aibun da aka ambata a cikin suratu Madiyana ba shi ne annabi shu'aib alaihi salam ba wallahu a'lam kama fi suratin ghairi hadha wa lam yuzkar dhalika huna li adami almunasaba anan ba ambaci haduwar annabi Musa da shu'aib ba saboda munasabar ba haka ta nuna ba to Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa sannan muka aiki Musa da ayoyinmu a bayansu bi ayatina da ayoyinmu a tis a waɗannan guda tara da Allah maɗaukaki ya ce walaƙad atina Musa tis a ayatin bayyanatin fas'al bani Isra'il hakika mun aike annabi Musa da ayoyi waɗanda suke guda tara ku tambayi banu Isra'il da za su ba ku labari su ne nan Allah ta'ala ya ambaci wasu kuma akwai waɗansu su ma da suka zo duk za a ji bayaninsu insha Allah. Kaga nan za a fara ambatan alyadu wal asa, sannan kuma waɗanda Allah ta'ala ya jarrabe su lokacin da suka kangare, fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wal bafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Sannan kuma ga falakul bahari, ga kuma irsarul manni was salwa. waɗannan duka su ne waɗannan ayoyi guda tara da Allah ta'ala ya aiki annabi Musa alaihi salam da shi. To Allah maɗaukaki ya ce, bi aya ce na ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da mashawartarsa, ai ƙaunihi nan ana nufin mutanensa gaba ɗaya, ba wai an aiki annabi Musa zuwa ga fir'auna da mashawartansa ne banda talakawan ba. Amma an ambace su ne a nan لأن الضعفاء تابعون للشرفاء domin mafiya yawancin lokata masu rauni suna bin abin da manya suka faɗa ne shi yasa lidhalika ghuliba shurafa'u alaihim sai aka rinjayar da masu daraja a kayan talakawa fa kale yace wa mala'i fa zalamu biha sai suka yi zalunci game da ita zalunci anan suka kafirce suka musanta domin lallai annabi wato lallai shi fir'auna da mutanensa sun san abin da aka aiki annabi Musa alaihi salam da shi gaskiya ne mu'jiza da Allah ta'ala aiki annabi Musa da ita wallahi sun san cewa mu'jiza ce ba tsafi bane amma dan su ɓata lamarin ne ba sa so abi gaskiya shi yasa suka faɗa Allah ya ambata shaida a kayan haka inda Allah ta'ala ya ambata cikin surutun nan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin sun musa ayoyin da Allah ya aiki annabi Musa da shi a baki wastaiqanatha anfusuhum amma zukatansu sun tabbatar da cewa gaskiya ne zulman me yasa suka musa saboda zalunci wa'uluwan da girman kai to shi yasa nan Allah ya ce fa zalamu biha wancan zaluncin shi yasa suka ƙaryata suka kafirce amma Allah bai kyale su a dalilin kafircin da suka yi ba sai aka kawo natijar a dunkule kafin a kawo bayani na bangaren gwagwarmayar da tawakkana Allah ya ce fanzur kaifa kana akibatul mufsidin amma ka duba yaya ƙarshen maɓarnata ya kasance bil kufri waɗanda suka riƙa ɓarna na kafirci min ihlakihim na irin halakarwar da Allah ta'ala ya musu domin tun anan wajen a riƙe ishara cewa wanda ya kafirce mu Allah kuma yana miƙe ƙafa a duniya to Allah ta'ala yakan bashi ne zuwa wani lokaci kafin ya kama shi kuma fa idza akhadahu lam yuflithu kamar yadda hadithi ya ambata idan Allah ya kama shi to ba zai iya kubce ma Allah ba malam yace wala yabda'u siyaqu huna qissata Musa min awwaliha siyaqin bai fara kissar annabi Musa tun daga farkonta a ɗauko labarinsa kamar yadda ya zo a cikin suratul ƙasas ko a wasu wajaje ba. لأن المناسبة هي مناسبة نظر هي مناسبة هي مناسبة النظر وتحققها domin munasaba a nan munasaba ce na gargaɗi da aka musu game da azabar Allah in ba su imani ba da kuma tabbatuwarta inna ma yabda'uha min halqatir risala ta'jilan bil garab ya fara ta ne daga da'ira na saƙon da aka aiki annabi Musa da shi kai tsaye, ta'ajilan bilgardin ladi ya tasi kuma a siyaƙis sura wa munasabatiha, domin a gaggautar da manufa wanda shi ne ya jeranta da yadda siyaƙin surar yake da kuma abin da ya dace a faɗa wa mutane a nan. Kaga a cikin surutul ƙasar sai aka soma tun ma lokacin da aka haife shi ko? Nan kuma domin a nuna ƙudurar Ubangiji da kuma tawakkali ga wanda ya tawakkali ga Allah Allah yana isar masa kamar yadda mahaifiyar annabi Musa ta yi da dai sauran wasu abubuwa da kuma nuna ƙahariya da Allah ta'ala yake da ita azzalimi duk zaluncinsa wallahi yana yi ne ƙarƙashin mashi'a da irada ta Ubangiji saboda ƙaddarawarsa ce ba wai dan Allah yana son zaluncin ba amma azzalimi ma bai isa ya zalunci ba idan Allah bai ga dama ba to duka wannan sai ta nuna mana wannan aka ɗauki annabi Musa da kansa yana jinjiri a kai gaban fir'auna kuma fir'auna ya kasa masa komai kuma gashi ya gane ɗan banu isra'ilan da yake aikawa a yanka ne amma yanzu ya rungume shi ya rene shi kuma Allah ya nuna duk wanda ya tawakkali ga Allah Allah ya isar masa wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu kaga mahaifiyar annabi Musa ya ta tawakkali ta aiwatar da abin da aka kimsa mata ta yi kuma sai Allah ya maido mata ɗan nata hankalinta ya kwanta hadda tukuici ana biyan ta shayar da ɗanta to kaga waccan munasabar kenan shi ba mujarradan kawai kissa ce ba a'a kissa ce wanda take da ibar abubuwan lura da zai karfafa tauhidin bawa to anan ba a ambaci irin wannan ba saboda munasabar anan a ambaci gwagwarmaya ne tsakanin gaskiya da ƙarya da yadda ƙarshen ƙarya yake kasancewa to shine malam yace wa bada an zakara alqissata mujmala bayan da Allah ya ambaci kissar a dunkule domin wannan aya da muka karanta sannan aka aiki Musa bayan waɗancan manzanni da ayoyinmu zuwa ga Fir'auna da mashawartansa amma sai suka kafirce mata ko kuma duba yaya ƙarshen maɓarnata yake kasancewa kaga a dunkule aka kawo bayanin an nuna an aiki annabi Musa ya je kuma ya isar da saƙo ya ya isar da sakon ba a yi maka bayani ba an dai ce an kareta ya karetawa take an dai faɗa ma an yi kuma natijar karetawan shine halakarwa to bayan da aka ambace ta mujmala ya ati biha mufassalatan wa muqatta'a Allah ta'ala kuma cikin ayoyin da ke tafe sai ya zo da ita a rarrabe yanki yanki ila mashahida hayyatin tamuju bil harakati wa bil hawar zuwa ga shaida wani abu wanda yake gudana yadda har annabi Isa annabi Musa alaihi salam yazo da macijiya wadda kuma take mummurdawa tana motsi da kuma tattaunawa da ya kai ya kawo a tsakani wata takhallaluha at-tawjihatu ila makamin al-ibar fi siyaqi kuma aka tsatsefe ta da waɗansu bayanai wato nusarwa shine taujihat zuwa ga abin da zai tabbatar da mutum ya sami izna kamar yadda ya zo a cikin siyaki fa bada fi tafsilil qissa sai aka fara da rabe bayanai fayyace bayani na ita wannan kissa fa kala sai Allah madaukaki ya ce wa kala Musa yanzu an ce ma an aiki annabi Musa ya tafi da sako kaga wannan yana nuna cewa ashe manzannin Allah ba sa tsoro wajen isar da saƙon Allah duk yadda mutum ya kai ba sa fargabarsa fir'auna ko baka masa laifi ba yana da wani irin zalunci da buwaya wanda wani talaka zai ji tsoro zai ji fargaba na dumfaran sai ce kai fir'auna abin da kake yi fa ba gaskiya bane zai ji tsoro to ballantana tare da wannan kuma annabi Musa alaihi salam shi dan kabilan banu Isra'ila ne wanda shi fir'auna ya dauke su bayi ne kaga abu na biyu kenan da zai sake sawa yayi fargaba sannan abu na uku yayi rabiya na fada tsakanin ɗan ƙabilarsu da ɗan ƙabilan fir'auna ya yi dundu a ɗan ƙabilan fir'auna ya mutu kaga shi yasa ya gudu ma ya bar garin wa a khafu an ya katulun sai da ma ya bada uzuri ga Allah subhanahu wa ta'ala eh wa alayya dhanbun fa akhafu an ya katulun kaga na musu laifi ina tsoron dama za su kashe ni tunda ce masa aka ce innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka wani yazo masa shawara to kaga akwai abubuwa da suka jeranta suka jeranta wanda za su sa ya ji fargaban zuwa gon fir'auna amma da yake manzannin Allah ba sa tsoron faɗan gaskiya in Allah ya aike su gaba gadi suke faɗatta to kaga nan sai Allah ya ambata ya ce wa qala Musa yanzu an nuna ma ya ma je gaban fir'auna a fadar tasa babu batun tsoro fa bada fi tafsirul qissa fa qala wa ai arsalna Musa ila fir'auna fa zahaba ilaihi an aiki Musa zuwa ga fir'auna ya tafi zuwa gare shi wa qala Musa sai Musa ya ce ya fir'aunu ya kai fir'auna inni rasulun min rabbil alamin ni fa manzo ne daga ubangijin talikai ai abin da aka ce faɗa kenan i fa atiyahu faqula a inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibuhum abinda aka ce faɗa kenan shi yasa da yaje shi sai kawai fara wannan declare ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin kaga nan tukun ga wasu abubuwa guda uku ya kira shi kai tsaye in sarautar sa ce ma fir'auna saboda fara'ina din suna ne na sarauta ya kira shi kawai kai tsaye da sunan sarautarsa sannan na biyu ya nuna masa cewa ba shi ne abin bauta yadda ya yi da'awa kuma ya kallafa wa mutanensa ba yanzu ya karyata fir'auna sannan na uku ya ce shi kansa fir'aunan mallaka ne na ubangiji kuma sannan ya nuna masa cewa shi fa ubangijin nan ne na gaskiya ya aiko shi yanzu kaga akwai tsage gaskiya da babu fargaba a cikinta abubuwa guda uku wanda hudu wanda zai iya tunzurar da fir'auna yace ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin wallahi ba sa tsoro manzanni wajen isar da sakon Allah da Allah subhanahu wataala ya gaya wa manzon sallallahu alaihi wasallam yace wa anzir ashiratakal aqrabin farkon manzanci ne sai yace duk a tara mad dangi ba banu hashim kawai ba hatta banu abd manaf banal baki ɗayan su ma an tara banul muttalabi da banu hashim duk su ma sun fada cikin banu abdumanaf ne yayin abdumanaf guda nawa ne ya da masu hudu ne to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai da ya kira su dai dai dai dai duk sai da akai assembly sun tsammata me zai ce kuma ya san akwai wanda suke kiyayya da shi a farkon sakon nasa amma sai an fata musu sakon Allah shi fa manzo ne daga Allah ya zo musu gabanin tashin alkiyama kuma shi dangantakarsa da su ba za ta amfanar da su da komai ba in ba su ba Allah ba kaga ya tsage musu gaskiya to haka manzannin Allah suke fasta abi ma tu umaru dama haka aka ce masa wa qala musa musa yace ya fir'auna ya kai fir'auna inni rasulun min rabbil alamin ilayka zuwa galayka fakazzabahu fir'auna sai fir'auna ya karyata لأنه كان يقول سبود ففرعون هنا cewa أنا ربكم الأعلى ni ne rabbanku fa madaukakin nan to yanzu an ce a'a ba shi bane kaga an kada tashi kai tsaye sai ya ce me ko ka karanta annabi Musa ya ci gaba da cewa haqiqun ala alla aqula ala allah illa alhaq ai wajibi ne ne ba zan faɗi komai ga Allah ba in ba gaskiya ba ka sani ba zan yi ma Allah ƙarya ba haƙiƙun ai jadirun kenan wajibun ma'ana kenan ai wajibi ne ala ala din nan wato shine ai bi an saboda ita da ba'un da ala larabawa suna ɗaukanta a matsayin iri guda ɗaya eh to haƙiƙun ala Allah shi saka nan malam yace bi an wato misali kamar sukan ce ramaitu bil qausi wa alal qausi duk ma'anar su daya yakan iya cewa ramaitu alal qausi ma'ana yana nufi ramaitu bil qausi ko kuma yace ji'tu bi ahsani hal ko ji'tu ala ahsani hal duk yana duk daidai ma'anar su duka daya to don haka nan ala din shine malaman tafsirin suka ce abinda ake nufi ba'un ne wato haqiqun bi an shi yasa malam kawai kai tsaye ce ai bi an haqiqun ala Allah aqula ala Allah illa alhaq ai wajibi ne gare ni bazan faɗi komai ba sai gaskiya ga Allah ni na zo ne ƙarya ga ubangiji bazan yi ba gaskiya zan faɗa dan haka abinda na faɗan nan gaskiya ne annabi Musa yake jaddada musu wa fi qira'atin bi tashdidil ya fa haqiqun mubtada khabar ɗinsa shine an wa ma ba'dahu da abin da yazo bayan sa yace qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum hakika na zo muku da hujja daga wajen ubangijinku fa arsil ma'iya bani isra'il ku saki banu isra'ila tare da ni ila sham mu tafi kasar sham Allah ya umarni ya ce mu tare wa kana stab'adahum fir'auna a lokacin ya bautar da banu isra'ila ya sanya su a matsayin bayi bayi ne a wajen su ai shi yasa ake cewa wa qawmuhuma lana abidin waɗannan yana nuna annabi Musa da Fir'auna yana cewa waɗannan ne za ku za ku bar magana ta ku bi su alhali dama mutanen su bayin mu ne to kaga dama bautar da su suke yi ba an aike shi ne kawai dan ya kubutar da banu Isra'ila daga bauta ba a'a an aike shi da tauhidi saboda Fir'auna aikan garere ne ya ce ana rabbukumul a'ala sai ma ya ɗebo ta gaba ɗaya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi kaga nan da yace ana rabbukumul a'ala bata kai waccan ta biyun ba haka ne ko da yace ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka ko a lafazi zaka fahimci yanzu kaman ya yadda akwai waɗansu ubangijan nan ko amma dai shine babba ya yadda akwai wasu to amma nan da yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi nafi ne da isbaci ya nuna babu kowa tare da shi ba wani abin bautawa sam in ba shi ba shi kadai ne abin bauta kaga na wajen yayi abin ya ɗebo ta manya manya shi yasa Allah ta'ala ce fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula sai a kama shi da horon farko wato horo na biyu da horon farko wato da wancan da wannan duk sai aka hada to an aiki annabi Musa ne domin ya kira shi zuwa ga tauhidi ya kadaita Allah kuma ya daina zalunci sannan banu Isra'ila ya rabu da su ya daina bautar da su to shine ya je masa da wannan sakon qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum nazo muku hakika nazo muku da hujja daga wajen ubangijin ku fa arsil ma iya bani Isra'il ku saki banu Isra'ila tare da ni zuwa kasar sha qala sai fir'auna ya ce
قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى أساه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساهر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأكاه وأرسل في المدائن هاشرين يأتوك بكل ساهر عليم
to yanzu annabi annabi Musa ya isar da sakon da aka aike shi ya faɗa to yanzu ai abin da Fir'aun zai yi shi zai tunanin tsile ne yana ga annabi Musa ba gaskiya ya faɗa ba don haka ba a tsile shi mutane su ga cewa ba gaskiya ya zo da shi ba qala fir'aunu lahu sai fir'aun ya ce ma annabi Musa in kunta ji'ta bi aya in har ka zo ka da wata mu'jiza da wata aya ala da'awaka alama da za ta tabbatar da da'awar da kai kai manzo ne daga ubangiji kuma akwai wani ubangijin ma fa'ati biha to ka zo da ita mana in kunta minas sadiqina in har ka kasance cikin masu gaskiya a ciki ba wai dan ya yadda bane ai a wani waje ƙaryatawa ma yayi fa ya hama na bulili sarhan la'alli ablugul asbab asbabas samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la'azunnuhu kaziba kaga haka ya faɗa ko ya ce ya hamani ku gina mun wani dogon bene mana zuwa sama cikin suratu ghafir ku gina mun wani dogon bene zuwa sama na je na leƙo ubangijin musa ɗin da ya ce yana sama kaga wannan ayar ma ta ƙara nuna cewa ai allah ɗin a sama yake ko ina fir'auna ya san kaga fir'auna ma ya fi sanin abin da aka faɗa ya fi su fahimta sau da nan Musa ya ce masa Ubangijinsa yana sama, to don haka a masa dogon bene ya leko Ubangijin. Kai sai ma ya ce, wa in ni la'azun nuhu ba ni ina gama lalle ina tabbacin makariya ya faɗa. To don haka a nan da ya ce, a ina wajen ne, ƙala in kunta ji bi aya ba wai ya nuna cewa ya yadda ne kai tsaye a lokacin ba. fa'ati biha ka zo da ita in kunta minas sadiqin in har da gaske kake yi fa alqa asahu sai annabi Musa alaihi salam ya yadda sandar da take hannunsa fa idha hiya fa'banun mubin sai ga ta wani kumurci bayyananne hayyatun azima katan maciji mai girman gaske girma wanda zai tsorotar da kai sai gashi ya zama wannan saboda dama kafin ya je wajen fir'auna don kada annabi Musa ya razana sai da Allah ya masa demonstration aka nuna masa ga yadda zai ga yadda zai domin hiwar ɗin da ya zo a cikin a suratu ɗaha Allah maɗaukaki tambayan annabi Musa ya lokacin da yake kan hanya wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene wannan a damarka ya Musa Allah shine mafi sani amma ya tambaye shi don ya faɗa ya nuna cewa eh ita ce kai da kanka ka yi testifying cewa abin nan ne sanda ce eh qala hiya asaya eh wannan abin nan dina ce sanda ta ce ya iya cewa asaya amma sai ce hiya asaya ta'kidi ne don ya tabbata a ai wannan din ita sanda ta ce wato domin ya tabbatar da cewa sanda ce da aka sassake shi daga cikin itace to kaga anan sai Allah ta'ala ya ce masa ya jefar da shi da ya jefar da shi annabi Musa sai ya razana kamar yadda yazo cikin kasas ko falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib juya yayi a guje ko tsayawa bai ba ya razana ya ga wani irin maciji mai girma da bai taba ga irinsa ba sai ya gudu Allah ya ce masa a'a ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun karka ji tsoro mana manzanni ba sa jin tsoro a wajena kwantar da hankalinka zama jarumi sai Allah ya ce zo ina aka fi tsoro a jikin maciji ba kai ba dai baki ko ba ka ba bakin aka fi tsoro ai saboda anan ne ai hakwaran suke sai aka ce sa hannunka a cikin bakinta to tun da an ce kada ji tsoro sai kawai yadda da confidence sai ya sa yana sawa kawai sai ga sandar sa hannunsa ta zama sandar to kaga yanzu ya gane ashe ga cop din in kana so ta zo maciji jefar in kana so ta zama abin da sa hannun a bakin za ta koma sandarta to shi sa annabi Musa alaihi salam anan sai ba ambaci me din ya faru ba dan an ambata maka nan munasabar ana son a ambaci hiwar din ne ya zo da sako an masa kalubale ka zo da hujja kamar abin da musulmi suka yi ma waɗanda ba musulmi ba ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin su sun kawo ba su kawo ba qur'ani ya musu kalubale ne dan ya san basu da dalili to shi yanzu aka ce kawo dalili sai faɗa shi yasa a kowane lokaci ko da da'awa ce kar ka faɗa abu sai kana ka riki dalili a ina ake samun dalili kuma na'am a waje biyu ne littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to da haka yanzu fir'aun sai masa kalubale kawo dalili mana inda gaske kake yi fa alqa asahu sai yadda sandarsa fa'iza hiya fa'ubanun mubin sai ga ta kumurci bayyananne ƙato wa naza'a yadahu aya ta biyu da aka aike shi da shi zuwa ga fir'auna da aka aike shi da ita zuwa ga fir'auna shine ya fidda hannunsa daga cikin aljihunsa ko gefen rigarsa wa naza'a yadahu sai fidda hannunsa ai akhrajahu wa min jebi ya fidda su daga gefen rigarsa wajen gefen aljihu rigarsa tana a hannunsa na ta ciki sai haka sai fidda hannunsa haka Allah ya ce fidda hannunsa idan fidda hannunsa fa idha hiya bayda'u sai ga ta tana haske sai hannu yana haske yana walƙiya ya haske waje gaba daya zatu shi'ain tana tana tana yin walƙiya min gairu barasin wala maradin ba kuma nau'i na karka tsammata fari ne irin melewa irin wanda kuturta take yi ko kuma na rashin lafiya bayan mutum ya samu kuna a haske ta yi hannun sai haske yana haska ma waje wannan fassara ce ta abdullahi dan abbas fa'iza hiya bayda'u lin ga waɗanda suke dubawa khilafu ma kanat alaihi min al-udma sabanin yadda hannun ya kasance mai dan sirki shine udma ba fari ne sol kamar yadda ka san fari ba ai yana da dan tint ko an dan sirka shine al'uduma dan baki baki kadan haka wanda ya shine as-sumra duk ma'anar su daya thumma azalu an Musa to wannan shine aya ta biyu ya fidda hannunsa gefe daga jikin rigarsa sai ya dinga walƙiya idan ya haka ya mai da hannun sai kuma ya walƙiyar ta tsaya shi ma ya je masa a matsayin aya thumma azalu an Musa ya tashawaruna fi ma yasna'una bihi sai suka ciro suka rabu da Musa yanzu suna shawara me za su yi da shi Fir'auna ya kira mashawartansa to wannan da ya zo yanzu da wannan bakon abu me kuka ga ya kamata a masa domin waɗansu malaman tafsiri sun faɗi wasu yanayi amma waɗanda ba kawo wani asar da yake da musannadi ba ko wani hadisi wanda yake mai isnadi ba shi ya saka babu bukatan a kawo irin waɗannan batutuwan na yadda fir'auna yayi a lokacin da abin ya kasance razana da makamantansu amma dai a kaddara kasan hakan in ta faru tabbas za ta razana shi qala al mala'u min qaumi fir'auna mashawarta manyan mutane daga cikin jama'ar fir'auna sai suka ce masa inna hadha la sahirun alim ka lalle wannan matsafi ne mai ilimi kaji fa wato wanda yake son ɓata gaskiya ya san yadda yake jefa magana eh ya san yadda maganar da zai jefa shi kenan sai kau da mutane daga fahimtar gaskiya fa'ikun fi ilmi sihir wai wanda yake ya yi fice a ilmin tsafi wafi shu'ara kamar yadda ya zo cikin surutu shu'ara kuma annahu min qawli fir'auna nafsihi magana fir'auna ne kansa وقال فرعون إن هذا لساهر عليم wato a matsayin fir'auna ne ya faɗa nan kuma aka ce mutanensa ne suka faɗa kowanne haka ne faka annahum qaluhu ma'ahu ala sabilit tashawur tamkar dai su din ma sun faɗi irin wannan magana goyon bayan abin da shi ma ya faɗa a hanyar shawara shi fir'auna ya fara faɗa ce kai wannan fani ina ganin me sai ka ce kwarai da gaske ai wannan da ganinsa matsafi ne ai ka kowa ya faɗa ko to can sai a ce shi ya faɗa nan kuma a ce su sun faɗa ma'ana sun ittifaki a kayan wannan kalami domin su ɓata saƙon Allah ai ko da ƙurayshawa abinda Allah ya zarge su da shi kenan in annabi ya tara mutane yana musu wa'azi wani idan ya zo kawai sai ya jefo ta magana wanda zai kau da hankalin mutane daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ko ya sanya shubha da zai sanya musu kokonto ashe ne shi suke cewa la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taglibun kar ku kasa kunne ga wannan alqurani ku jefa shirbici a ciki duk lokacin da ake karantawa ta haka ne za ku samu rinjaye to shi ma fir'auna sai ya jefa magana ta shubuha da zai kade hankalin mutane daga fahimtan cewa wannan abun mu'jiza ne har ma ya kara da cewa dan ya tsorata su yuridu an yukhrijakum min ardikum ba kome ya kawo shi ba yana so ya kore ku daga kasar ku ne bi sihirhi da tsafin nan nasa kuma za ta amurun me za ku bada shawara me ya kamata a masa yanzu misali kama a ce wani shugaba ne yana tare da executive council ɗinsa da kuma legislative council ɗinsa a kowane in level ko a federal ko a state level sai wani abu ya zo sai ya tara su ya ce kun ga waɗannan ‘yan adawa ne da suke ƙoƙarin shirya kaza da kaza da kaza domin su kifar da gwamnatin ku su yi kaza me kuke ga za a yi kuna gaba za su ba shi goyon baya ba za su ba shi goyon baya na ƙoƙarin yaya za a yi yaya za a yi don a daƙile wancan batun to haka ya ƙullo musu mashawartan waɗanda suke morarsa waɗanda su adda mulki sai ce to kun ga wannan ya zo da wani salon tsafi ne yake so ya yi amfani da shi don ya kore ku da shi da ƙabilarsa ta banu isra'ila su zauna ku kuma a kwace mulki a hannunku ku zama yanzu ku ne bayin nasu to ai kaga ya zo da wani usulubi wanda zai sa a yi fada da gaskiya ba za a yadda gaskiyar ba ne ballantana a shaurare ta ƙalo mashawartansa sai suka ce arje wa akahu kudan jinkirta masa arje irja shine at-ta'khir ku jinkirta masa wa akahu da shi da dan uwan nasa duk ku jinkirta musu ai akhir amrahuma dan jinkirta lamarin su kyale su tukunne yanzu basu karkace musu kome wa arsil fil madaini ka aika cikin biranen da suke karkashin ka hashirin kana yin gayya aika kayi gayya ba gayyar kowa ba ya tuka mutanen biranen nan kowane birni ya zo maka bi kulli sahirin da dukkan wani matsafi da aka sani a wata kira'a bi kulli saharin alim wanda yake kuma masani wanda yake da ilimin tsafi in junansa tsafi ne ai ka iyo maka gayya ba tare da ya sani ba yufaddilu musa fi ilmi sihr wanda zai kera musa a ilimin tsafi ai ka a iyo maka gayya mutane su so mali yace wala nadri kaifa arsala fir'aunu man yahshuru as-saharata fil mada'in ba musanya fir'auna ya aika wanda zai hallara masa matsafan nan daga biranen nan ba wa kaifa jitama'u bihim da yadda ma aka taro su aka hallara su hatta ja'u bihim hadda aka zo da su fa nahnu amama mahdarin jadid yanzu tamkar gamu a gaban wani taro ne sabo mahabar abin da aka halarta wato waje da mutane suka hallara sabon hallara ba fada fir'auna ba eh mahabar saharatu fir'aun lokacin da fir'auna da waɗannan matsafa suka hallara wa ma bainal janibaini min muhawar al-aqd da abin da ke tsakanin su na yadda za a yarjejeniyar wannan kwangilar contract din an gayyato su ne su ba da gudunmawa menene za a yi me ake bukata sannan su kuma za su ce menene zai zamanto sakamakonsu yanzu ana tattaunawa a yi agreeing a kayan contract ɗin da za a yi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waje a saharatu
وجاء السهرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نهن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نهن الملكين قال ألقوا فلما ألقوا ساروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسير عظيم
الله تعالى وجاء السحرة فرعون matsafar fir'aunan nan sai suka zo ƙalu sai suka ce inna lana la ajran bi tahqiqil hamzatayn a inna kenan na kuma qira'a bi tashil athaniya wa idkhal alf bainahuma wa tarkihi ala alwajhan shine inna wato anyi anyi anyi anyi abin nan tashili kenan tahqiqi kuma ce a inna lana shin kwalallai muna da nan kuma inna lana la ajran lallai muna da wani lada wani sakamako in kunna nahnu galibi na idan mu ne muka yi rinjaye muna da sakamako ba aikin banza za mu yi ba ƙala sai fir'auna ya ce na'am i wa innakum laminal muqarrabin kuma ku za ku zama toma makusata na kuna cikin na kusa za a ba ku appointments kuna kusa kuna kusa da fada bayan ladan da za a ba ku kagen za a karfafe su kunan tahatil muhawaratu bayna saharatu wa fir'aun nan muhawara tattaunawa kenan tsakanin fir'auna da matsafansa ta kasance yanzu an kai ga yarjejeniya ga abin da zai basu ya yadda zai basu lada mai gwaɓi kuma sannan zai ma jawo su kusa da shi mana cewa amama na mahadarun jadid gaba gare mu kuma ga wata mahallara sabuwa as-saharatul taqaw ma'a Musa yanzu kenan an fito daga fada fir'auna bayan an tattauna an amince mutane sun hallara alhali annabi Musa dama sai da ya dabara shi aka jefawa sa mana lokaci mana fir'auna yana da confidence da aka ba shawara a taro matsafa sa mana lokaci da za a hado kai da kai a yi muƙabala sai ce a sanya musu lokaci ma'idukum yawmuz zina wa an yahsharan nasu duha yawmuz zina wata rana ne da suke buki ana hallara kwai da kwarkwata ana fitowa kuma ina so mutane su hallar da hantsi saboda kada a hallara da yamma kafin a kai makura dare yayi da hantsi yadda za a sami isasshen lokaci to kaga dama an riga an shirya lokaci an yi agreeing an amince a lokacin da za a hallara to yanzu ga fir'auna ya fito da shi da mutanensa za a zo a yi muƙabala eh wa amamana mahadarun jalil ma ne ce gaba gare mu mahallara ce sabuwa as-saharatul taqawma a Musa matsafa sun zo gaba da gaba sun hadu da annabi Musa amama jam'i ammatin minan nasi a gaban taron mutane lil mu'aradati wal musabaqa dan a bujiro kowa ya bujiro da nasa shi mu'jiza ya dogara da ita su kuma sun ce tsafi yake na haka za su kawo tsafin da yafi nasa falana atiyannaka bi sihrin mislihi eh wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa fataqaddama sahara sai su matsafa sai suka gabato qalu sai suka ce ya Musa to kai Musa in ma an tulkiya ko dai kai ka jefa sandar taka wa in ma an nakuna nahnul mulkin ko kuma mu ne masu jefawa ma ma'ana abin da ke wajen mu irin confidence din nan ai wanda yake ga cewa shi yana da abin nan saboda su abin da aka gamsar da su annabi Musa tsafi yake da haka kowa iyo nasa shirin tsafin a zo a yi ƙure ai ba su ji saƙon yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya so da sako nawa ne ake ba su labari game da annabi kuma ana su jin annabin haka ya faru a tarihi na da yawa sahabbai da suka musulunta da suka ce yanzu kaman Abu Zar al-Ghifari cewa ce ya za ina da hankali ina da basira kuma ina da ƙwarewa irin tawa kawai a zo a garinmu a bamu labari a ce ga wani mutum can a Makka ya fito yana kaza yana kaza matsafi ne boka ne yana raba tsakanin iyaye da ya dangi da dangi da waye kuma kawai sai na yadda a ba na je na inji kai tsaye daga bakinsa menene ya zo da shi wallahi sai ya tafi kuma da ya je shi yana jin bayani ya yi wa annabi tambayoyi annabi ya masa bayani sai ya ji sabanin abin da ake faɗa masa sai imani ya shiga zuciyarsa to kaga ashe wani usulubi ake bi a kange mutane daga shaurara ai da can lokacin wa'azin izala ai an yi iya gudunka iya ladanka ko shi ma ai a hana ne kada a ji daga baya kuma in aka kasa kunne sai a ji ashe ba haka abinda ake faɗan ba haka bane an ce ba a san annabi sai aka ga ashe su ne ma masoya annabi sallallahu alaihi wasallam duk kare an ce sun mai da nono a iyayensu su yokin dirmo sai ce duba abin da ba faɗa ba alhali kuma ƙarya aka faɗa amma lokacin da ka ji kai tsaye daga wajen mutum to anan ne zaka iya fahimtar me ya zo da shi to su an ɗora su aka annabi Musa matsafi ne to shi yasa suka zo da wannan za su fuskance shi akan haka sai an yi tukun suke ganewa hakikanin abin da annabi Musa ya zo da shi ba irin nasu ba ne to shi saka su suna da tabbaci shi yasa suka jefa masa eh imma an tulqiya wa imma an nahnu in an wa imma an nakuna nahnu al-mulqin kada sai annabi Musa alaihi salam ya ce musu alqu a'a ku ku jefa na amince mu ku ku fara jefawa amrun yanzu umarni ne musu lil izni bi taqdimi ilqa'ihim ya musu izini tunda sun jefa masa al'amarin sarki ko damara shi sai maida zuwa gare su ku ku fara a so mu gabatar da jefa abubuwan nasu tawassulan bihi dan ya tawassuli da wannan ila izharul haqqi zuwa ga bayyanar gaskiya a lokacin da aka ce faɗi dalilanka shi duk sai ya faɗi dalilai ya faɗi dalilansa ya faɗi dalilansa ya faɗi dalilansa sai kuma ka zo ɗaya bayan ɗaya ana warware dalilin ana warware dalilin a mutane za su fahimta haka lamarin yake shi ya saka abu sufiyan imam bukhari ya kawo hadisi da ya gare shi lokacin da ya je shi sham hirakala sai ya aika aka kira shi da ya aka kira shi annabi ya aiko wa Herakla sarki Rome shi kuma lokacin ya kai ziyara sun yaki da Farisa ya ci Farisa da yaki don haka ya je zai yi ibada a nan Palestine ya je yayi ibada kuma ya godiya ai su kaddarawansa a nan aka binne annabi Isa kuma ya mutu a Bethlehem ko Baitlaham to ya je shi ya ibada ya dawo ya zauna a nan Suriya wasiƙa ta same shi sai ya ji cewa ga ayar daga Makka ya ce ku je ku kira musu sai ya yi tambaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ga abu sufiya sai da ya masa tambaya tukunna sai biyo bayan magana to kaga a wajen dalili zai fi bayyana to nan shi ma annabi musa alaihi salam sai ya tawassuli ya ce su su jefa tawassulan bihi ila izharul haqqi falamma alqaw lokacin da suka jefar ai hibalahum wa isiyahum kamar yadda yazo a wani waje da suka jefar da igiyoyinsu da kuma sanduna su ma kowa ya riko sanda ya riko igiya ai an gaya musu cewa wata sanda yake da ita in ya jefar da ita sai ta zama maciji sai suka ce a yau maciji kuma in wannan salon ne ba mu je masa da wanda ya wuce saninsa da haka iya wannan su ma suka tsaya duk wanda yake matsafi a ƙasar masar babban matsafi a ƙasar Masar sai da aka tace shi ya taho da irin nasa shi yasa suka zo da igiya suka zo da sanda to lokacin da suka jefa saharu a ayunan nasu sai suka sihirce idanun mutane sarrafuha an haqiqati idrakiha suka kauda idanun mutane daga haƙiƙanin ganinta kasan dama sihiri ya haka yake eh ikhfa'ul haqqi ne wa izharul batil ko ibda'ul batil shine da ma ai as-sihr a boye gaskiya kuma a bayyana ƙarya ta zamanto tamkar ita ce gaskiya shine abin da asalin as-sihr yake nufi eh rufa ido abu ne sai ga kaman da gaskiya ne alhali kuma ba gaskiya bane a shine cikin ma'anar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace inna fil kalami la sihra a cikin magana akwai sihiri ne annabi yake nufi a cikin magana akwai sihiri iya magana za a iya bayyana maka ƙarya sai ka ji ta kamar gaskiya ƙarya ce aka faɗa amma jinta za ka yi kamar gaskiya saboda an iya tsara maganar shine ma'anar hadisi inna fil kalami la sihra amrun ne mazmum amma idan an ambaci gaskiya domin gaskiyar ta bayyana a gaskiya wannan kuma al'amari ne wanda yake mahmud abun so ne a shari'a to don haka anan Allah ta'ala ya ce falamma alqau lokacin da suka jefa igiyoyinsu da sandunansu saharu a ayyunan nasu sai suka yi mutane ba duhu suka sihirce idanunsu sarrafuha na haqiqati idrakiha wastarhabuhu sai suka tsorata mutane mutane sai suka razana khawwafuhu a shi kansa annabi Musa sai da yaji fa auje sa fi nafsihi khifatan Musa ko annabi Musa sai da ya dan ji zuciyarsa ta yi dan daras Allah ya ce la takhaf karfa ka ji tsoro fa innaka antal a'la kai ne zaka rinjaye su kar ka ji tsoro domin ya dan ji wani daras shi ma a zuciyarsa saboda tsabar yadda ya ga sihirin da suka yi kaga ashe wannan yana nuna cewa ko da salihan bayi ko salihan bayi za a iya sihirce su ko domin inda a ce ba za a sihirce salihan bayi ba da aka jefar da sanda da igiya shi ma nan Musa sanda da igiyar zai gani kawai amma shi ma sai gansu a matsayin macizan har sai ma ya ji tsoro don haka karkace wai kai sihiri ba zai taba ka ba a'a sihiri zai iya taba ka amma kuma Allah ya baka wiqaya kuma duk lokaci karka taba imani da sihiri karka taba yadda sihiri dan karan kansa yana da tasiri wallahi bashi wama hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah bas isa cutar da kowa da sihirinsa ba sai da izinin Allah dama Allah ya rubuta kazan zai faru to shi yasa sai aka baka ayatu ibtal sihir ayoyin da zaka iya bata sihiri da su aka baka ayatul wiqaya ayoyi wanda idan kana karanta su zaka samu garkuwa daga sihiri da makamantan irin waɗannan abubuwa duka suna nan Allah ka tsare to wastarhabuhu sai suka tsoratar da mutane khawwafuhum mutane suka fargita haithu khayyaluha hayatin tas'a lokacin da suka yi ba duhunta tamkar wasu macizai ne da suke motsi suna tafiya wa yumkinu an yufhama hunaka aswatan muz'ija ta iya yiwa iya fahimtar a wannan yanayi an samu sauti ya tashi ka san da ma al'ada in aga abin da ya tsoratar ai zaka ji hargowa muz'ija ko mai razanarwa wa sha'awiza shatta sha'awaza wata abin da yake ba duhu kenan abin da yake kawalwalliya mai yawa Allah ya ce waja'u bi sihrin azim kaji fa Qur'ani da kansa yace sun zo fa da tsafi babba kenan tsafi akwai shi amma Allah ya yarda da shi Allah bai yarda da tsafi ba suwa suke koya suke koyar da tsafi suwa ya asalin tsafi wasu sun ce aljanu wasu sun ce banu isra'il to amma aljanun shi ya fi tabbata domin kaga nan wajen ai su banu isra'il ba san tsafin ba ko yanzu ne ake kokarin tsafewa so aljanu ne su banu isra'il daga baya ne su ma kuma sai suka tsora hannunsu akan tsafin ai ko a yanzu yan freemason suna amfani ne da tsafi na fara'ina tsafuffuka wanda aka yi su aka rubuta aka koyar suka samu suka koya wanda ake tun zamanin su fir'aina fir'aunoni tun kafin zuwa annabi Musa to tun wannan tsafin suka koya kuma da shi suke tafiya kuma yanzu shi suke gudanarwa a duniya suke shigar da jama'a ciki Allah ka mana tsare da su Allah ya ce waja'u bi sihrin azim suka zo da sihiri wanda yake babba fi a ayunin nasu a idanun mutane wa in kana fi nafsihi haqira ko da ko karan kansa shi tsafi abu ne wanda bai ta kira kira ba haƙero walakantaccen abu kaskantaccen abu shi tsafi ba shi da wani barazana a cikinsa wa zalika annahum talaw hibalan iwala malam yace sun shafe waɗansu igiyoyi ne masu tsayi suka musu mulka wa akhshaban da kuma itatuwa bizza abaki wani mai ne suka samu za'abak sai suka shafe jikin abin nan igiyoyin da suke tare da shi da kuma da kuma sandunan da suke tare da su waja'alu zalika tilkal asi waja'alu dakhila tilkal asa wato sai suka sanya a cikin waɗannan itacen kuma aka tsaga za a bakan aizan suka sanya wannan man za a bakin a cikin har ido suka tsaga suka zuba falamma athara fiha haru shamsi lokacin da zafin rana ya yi tasiri a jikinsa ta harwakat sai kaga tana motsi eh waltawa ba'daha ala ba'd sai ga sashen ta yana haura kan sashe hatta takhayyalan nasu annaha hayyatin har sai da mutane suka gani a idanunsu tamkar waɗannan ɗin wato macizai ne takhayyul shine abin da zai dinga raurawa idan kaga kaman haka kawalwal ne yake to wannan dai bayani ne malam yayi kamar yadda wasu malaman tafsirin suka yi abinda dai aka ambata mana kawai wajawo bi sihirin azim sun zo da sihiri babba ai ba jira suka yi sai zafin rana ya taba abin kafin ya motsi ba wanda yake yin tsafi shi ya sanya yake tsafin sa haka ne ko kuma tsafi kullum ana yin sa tare da aljanu ne ba za ka taba ga tsafi ba sai tare da aljanu naka aljanun za su yi ba duwa idanun mutane sai a ga abin yana motsawa za su yi sanya wa mutane su ga kamar abin ne gashi nan dama shi tsafi tricks ne ai ta dabarbaro ne tahayyul ne ba hakika ba ce kuma mataki-mataki ne tsafin mataki-mataki ne akwai inda aljanu za su kawo maka abin hakikatan tsafin ne zai jefar da igiyar kuma sai ya kawo macijin gaskiya saboda aljanu sun ɗauko macizan nan da nan sun kauda wannan ɗin sai sa aje macijin gaske sai a ga kawai gashi maciji ne da gaske kuma ya sari mutum kuma dafi ya shiga jikinsa kuma zuwa auna a ga dafi ya shiga jikin duk za su iya aljanu ne ai suke yin tsafi su ne iyayen tsafi su suke karantar da tsafi ayoyi nan cikin suratul bakara sun nuna mana to Allah ta'ala ya ce wa auhayna ila Musa ba karanta ba
وأوهينا إلى موسى أن ألق أصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الهق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
Allah ta'ala ce wa auhaina ila Musa sai muka wahayi zuwa ga Musa an alƙe a saka jefar da sandanka kai makar ka damu fa idha hiya talqafu ma ya'fikun sai ga ta tana lankwamewa abinda suka kaga na ƙarya ma ya afikun daga al'ifk al'ifk shi ne kiran ƙarya abinda suka kaga na ƙarya saboda tsafi kage ne sandan annabi musa da ta faɗi sai ta zama irin katon kumurcin da allah ta'ala ya nufe ta da zama sai tana bin macizan ɗaya bayan ɗaya ta lankwama wannan ta lankwama wannan duk yawan sai ta lankwame su mu ga ta faɗi wa idha hiya talqafu bi hadhi ihadata ayni ko min al-asli wa huwa tatalaqafu ay tabtalu kenan talaqafu ko talaqaf tabtalu wato lankwamewa tana hadewa ma ya afikun ay yaqlibun abinda suka jujjuya na ƙarya bi tamwihihim da baduhun su fa waqa al-haqqu sai gaskiya ta tabbata sabata wa zahara gaskiya tabbata ta bayyana wa batala ma kanu ya'malun abinda suke yi na tsafi sai zan ya ɓaci fa waqa al haqq wa batala ma kanu ya'malun fa waqa al haqq wa batala ma kanu ya'malun tana daga cikin ayati ibtalis sihr fa waqa al haqq wa batala ma kanu ya'malun gaskiya sai ta tabbata kuma abinda suke yi na tsafi sai zamanto ya lalace duk an warware shi saboda annabi Musa shi ya zo da mu'jiza ne su kuma waɗancan tsafi suka zo da shi kada annabi Musa alaihi salam yana aiki ne da umarnin Allah shi yasa da aka ce masa wani lokaci za mu haɗu sai ya ce musu lokaci kaza kuma a tara mutane saboda mutane a zamanin sun yadda da tsafi kuma ana tsorata su da tsafi kuma abin da aka aike shi da shi mu'jiza ne shi yasa kai tsaye fir'auna da mashawartansa suka ce tsafi ne shi kuma baya so abin ya kare a tsakaninsa da fir'auna kawai yana so sako isa zuwa ga mutane mutane ma su gani to yana so a fayyace a fahimci bambanci tsakanin mu'jiza da tsafi mutane alama shahadin minan nas kar abin ya tsaya kawai a cikin palace shi yasa ce sai an hallara a ranar buki yau zina to kaga a wannan lokaci mutane suka ga gade manyan matsafa da fir'auna yake gadara da su duk wani dan karamin matsafi bayan su yake to ga nawa Musa kuma ya zo da nasa shi kuma ya ce nasa ba tsafi bane domin su gane bambanci tsakanin wannan da wannan shi tsafi daga shaidanu ne mu'jiza kuma daga Allah take Allah ne ya aiko shi na haka su yi biyayya. To kaga usulubi ne na da'awa. Fawaka alhaku gaskiya sai ta tabbata, wa batsala ma kanu ya amalun abin da suke aikatawa na tsafi kuma sai ya ɓaci a yanzu. Fagulibu hunalik sai aka ranjaye su cananka, ai fir'auna wa qaumu fir'aunu wa qaumuhu fir'aunan kenan da mutanansa aka ranjaya. wankalabu sagirin sai suka juya baya tsamo-tsamo a kaskance saro zalilin suka zamanto kaskantattu bayan bankama da suka yi to shi fir'auna da mashawartarsa girman kai ya hana su kamar yadda dama Allah ya faɗa wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwan girman kai ne ya hana su bi amma su matsafafa da da sun an jawo su akan gaskiya ne cewa an zo tsafi ne dan a kore su a garin su da wani irin tsafi sun zo karewa waɗan sun zo karewa martabarsu sun zo karewa al'ummarsu da wannan suka zo sai Allah ya nuna musu gaskiya don haka su kai tsaye suka yadda da ita ai ba wanda fi sanin tsafi daga ganin nan nawa Musa sun ce wallahi wannan ba tsafi ba ne sun yadda mu'jiza ce lalle wannan Allah ne aiko shi inda tsafi ne ba za a rinjaye su ba shi saka Allah ce wa ulqiya saharatu sajidin sai aka jefar da dukkan waɗannan matsafa suna masu sujuda ulqiya ai alqawbi anfusihim sujada faduwa suka yi suna sujada da kansu ba wani ne zo kwakwaɗe su ba min gari taraddudin ba tare da kai kawo ba faka anna ahadan alqahum sai zama to kamar wani ne ya jefar da su ma'ana su da kansu lokacin da suka ga wannan sai zaman to ya zo musu ala sabilin dahaba nan da nan sai kawai kowa ya faɗi sai suka sujuda ga Allah subhanahu wata'ala kalu sai suka tashi suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai sun san mata fir'auna ake zigawa shi fir'auna ya ce ana rabbukum al'ala sai ce suka ce rabbi Musa wa Harun dan fir'auna ya san ba shi bane muna fa nufin ubangijin Musa da Haruna li ilmihim bi anna ma shahaduhu min al'asa saboda suna da sane su suka fi kowa ma sani a lokacin abinda suka shaida na sandar annabi Musa din nan la ya ta'ata an ya kuna bisihir ba zai taba kasancewa ya zo ta hanyar tsafi ba bal huwa mu'jizatun mu'jiza ce daga Allah shi yasa sai suka sallama to kaga shi fir'auna da yake kangarare ne a gaba in Allah ya kira mu zamu ji shi kuma ya fuskance su domin dama shi da manufa yayi su kuma su ne suka yi da zuciya daya eh ko a yanzu zaka ga wanda yake kiyayya da sunna amma da zuciya ɗaya wallahi sai ga a ƙarshe Allah ya shirar da shi zuwa gaskiya saboda ƙiyayyar da da ya shi ya yi ne domin karewa gaskiya daga ƙarshe kuma sai Allah ya ganar da shi sai gane gaskiya amma wanda yake yi da gayya shi fa zaka ga a haka yake saboda dama ya san gaskiyar dama ba neman ta yake ba ya san ta musawa yayi wani dalili ne yasa yake ƙiyayya to haka lamarin yake shi ya saka Abu Jahal bai taba cewa yace ba za lan nu'mina bihi walau ja'ana bi kulli aya yace har abada ba za mu yadda da wannan dan banu hashim din ba duk mu'jizar da yazo mana da ita yana dan banu hashim kawai yazo ce zai daukaka akan mu to kaga dama shi da gayya shi saka sai mutu a kafiri amma waɗanda suka nuna kiyayya su akan gaskiya suke ga karshe ba ga su musulunta ba sai Allah ta'ala sai sanya suka gane suka yi nadama Allah ka ƙara mana shirya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure Allah ya fi mana muna tawassuli da wannan karatu Allah ubangiji ya gafarta mu ƴan uwan da suka rasu cikin wannan sati kwana hudu kenan da suka wuce wuni biyar kenan muka rasa ɗan uwan mu ko malam baba na barki wanda rasuwarsa ta zo mana fuji'atan ta taba mu har yanzu bamu gama murmurewa daga gare ta ba muna roƙon Allah ya gafarta wannan bawan Allah bawan Allah ne wanda muka san shi iya bakin kokarin sa hidima ta neman ilimi da karantarwa daidai tsawon shekara 25 zuwa 26 yake ɗalibta a wajena kuma ni tun da muke bai taɓa saba mun ba kuma ban taɓa saka shi wani abu ya ƙi ba kuma yana cikin ɗalibai na wanda suke ganin daraja ta ainihin da gaske kuma a nan markazu ali bin abi talib tare da shi muke gudanar da abubuwa musamman janibin da'awa da, da karantarwa shine wanda yake tsara mana komai muna da kwamiti shine sakataren wannan kwamiti duk abubuwa na hidimar da'awa da makarantu da waye shi yake gudanarwa muna roƙon Allah ya karɓa masa Allah ya sa mutuwarsa ta zama shahada saboda ya je ya yi darasi ne a masallaci da yake yi can gindin mangoro layin zannan katagun yana yin darasi a wajen tsawon shekaru darasa guda biyar yake yi a sati darasi biyar banda karantarwa da yake a makarantu da karantarwa na mata ya je ya yi darasi ne a ranar an yi sallar isha ya taso zai je gaida gidansu tukunne ya wuce gidansa wannan al'amarin ya same shi to muna roƙon Allah ta'ala ya amshe shi a matsayin shahada Allah ya sa wannan a matsayin shahada ce tunda daga aikin alkhairi yake wajen da'awa mu ma ubangiji Allah ta'ala ya mana kyakkyawan karshe duka wanda suka riga mu ubangiji Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya kyautata masa bayansa Allah ya kyautata masa bayansa Allah ya dora su akan turba madaidaiciya yan uwanmu da ba su da lafiya kamar irin su malam murtala malam murtala tela mai zare sardona road ya kai yanzu wajen sati uku a asibiti yana can a bamako yana fama da rashin lafiya muna roƙon Allah ya bashi lafiya da dukkan sauran ƴan uwan da ba su da lafiya ubangiji Allah ta'ala ya tada kafadin su yasa ya zama kafara a gare su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum